أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قش الله سبحانه وتعالى ya kaddara haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyasu bin Abdullah, Allah mana muwafaka. ‘Yan uwa yau muna Laraba sha hudu ga wata na Rabiul Awal, hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda, wanda ya dace da sha takwas ga watan tara dubu biyu da ishirin da hudu Allah mana muwafaka. ‘Yan uwa kamar daidai da kuka sani ko aka saba kwana biyu yin wannan shiri kai tsaye daga nan gidajen sha da magaram. Kenan wanda suke da tambaya suna iya kira a lambobi kamar haka. Za su iya kira a lamba ta Airtel mai lamba cisi'in da shidda, cisi'in da tara, sifili ɗaya, sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka wannan su ne masu tambaya za su kira kai tsaye insha Allah muna fatar yan uwa masu kira za a yi ƙoƙarin yin in za a yi kira a kau da radiyo ko a bar wurin radiyo kada a yi kira da radiyo tana yi kuma mutum kama salula kenan ana domin in akwai salula a wurin ana samun matsala ta ba a jin abin da mutum ke hodi kenan a yi ƙoƙarin kau da radiyo a lokacin kira kuma duk mai tambaya da insha Allah kafin lokacin da muke da shi uwa ganin lokaci ya tafi yanzu kuma da ɗan uzuri a mintuna goma sha kaɗan na ƙarshe kana akwai ɗan labaru da ake yi kusan dai kenan shida ba kwata za mu yi ƙoƙarin tsaye da shirin sai a sa huduba za ku yi da jin kenan huduba kan tafidi insha Allah akwai huduba kan tafidi za ku yi ta ƙarshen shirin insha Allah gidan mun ƙare kenan za a dasa da huduba kafin lokaci insha Allah kenan da zuwa mun iya da ƙarshen lokacin gaba ɗaya kenan daga nan tambayoyi za mu amsa su daga nan zuwa kenan biyar da arba'in da biyar insha Allah Allah mana mafaka yan wa kullum dai muna maganar cewa lamarin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu dan shi ce manuwar samu mu a wannan duniya shine Allah ya kaddara zawwal baban mu Adam wannan duniya ya aje mu a wannan duniya dan ya zamanto ya ba mu umarni da hani wanda ya yi ya bi umarni na Allah ya koma wancan gida asali inda aka sauko da baban Adam gidan aljanna wanda kuma ya kangare gidan wuta wa iyazu billah kinan wannan shine duk mai hankali zai za iya tunanin me manho samuwa ta a wannan duniya daga ina nake kuma yanzu me nake yi kuma ina zani wannan tambaya ce duk mai hankali ya kama kanshi wannan tunani aka samu kaman dabba kudin ka ci ka sha ka yi sha'awa wannan dabba ma tana tana sha tana sha'awa bambancin mutum da dabba wannan shine tunanin manuwarka me dalilin samuwar ka ana kuma yanzu me kake ana me kake ana yanzu kun bayan nan ina zaka wannan shine tunanin da mai hankali da tunanin lahira shi kenan a nan duniya Allah halice mu cikin uwayenmu a matsayin wata halitta mai lokaci kaidade na 'yan watanni kuma ga shi yau ga ma a saman ƙasa lokacin da Allah ya kama kowa wani ya mutu tun ra'ayuwa wani daga ƙara ma ya mutu wani iya rarrahe wani iya har ka daga shi haka kai lokacin hankalinka ka kai matsanka na mutum wanda aka ɗora maka bautar Allah yan uwa kuma wannan bauta ta Allah Allah da yayi dan bauta bai bar mu kara zuba ba aiko da manzo ya zuwa gare mu ya karantar da mu ga yanda Allah ke san wannan ibada shine aikin Muhammadu Rasulullah kullum kana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah me ma'anar Muhammadu Rasulullah wannan shine yardarka Muhammad shine dan sakon Allah zuwa ga duniya har tashin kiyama kenan duk abin da zaka yi na ibada ya kamata ka nema daga tushe shine ga wanda Allah ya ko ya karantar da kai ya samu hanya ya samu alƙibla ta kyakkyawar ibadar Allah ya gyara alaƙar da Allah subhanahu wa ta'ala da wannan shine manho dukkan annabawan Allah suna zawa duniya ko sun zo duniya don su kyautata alaƙar Allah da bayin shi shine kira annaba babban alaƙa kai tsaye tsakanin Allah da bayi shine tauhidi kaɗai ta Allah da ibada tun Nuhu alaihi salam duk gwagwarmaya annabawa suna yin ta jigon ta kan tauhidi ne kaɗai ta Allah da ibada ka gama Allah da kowa don wannan ne Allah ya mu kamar da ke cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ba aljani ko mutum don wata manuwa sai don kurin su kaɗai ta da ibada kinan wannan shine wanda ya fahimci haka shine yake rayuwa kyakkyawar rayuwa shine ya san manhoshi ya san meye dalilin samun shi a wannan duniya haka muke fata kenan an wa don ana yi tambaya ta sanin Allah sanin addini wanda kuma mun bayani bayan tauhidi ba aiki mahi muhimmanci kamar sallah sallah ita ce farkon jigo na tsira gobe domin gobe kiyama duk aikin da ka zo da shi ka zo da azumi ka zo da sallah ka zo da haji kai ka zo da kaza duk aikin da ka zo da shi duk za a mai da su gehi sai an dogo sallaka sallaka za a fara bincike idan aka samu sallah ta yi kyau ne lahiyayya shi za a ɗauko sauran wani azuminka wani zakkarka wani hajinka sai bayan sallah ta samu wurin zama amma idan aka zo harko ma sallah babu ta kwarai to kaga dole sai ka je na baka so gidan wata Allah kiyaye ai shi ne kullum mutum tambayi an wasu misalin an ba da dama duk mai tambaya zai tambaya kan lamarin gyaran addini shi tun daga tauhidin sanin ibada shine mana aka ba dama a wannan lokacin da muke da shi kahin zuwa minti biyar da arba'in da biyar kenan muke da lokacin dokan kira ko tambaya kai tsaye ga wanda ya yi ta a wannan lamba guda biyu da aka bada ta airtel ko ta move wanda muna fata assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am bismillah alhamdulillah bismillah na'am sai tambaya ka sadaki za a ba da ɗan shi uban ya kiya? To, kana jin radio ko? To, kamar radio, insha Allah. Kenan muna magana dai, shi yin tambe shi dai ya magana kenan sadaki ne za a biya naɗe shi uba yarin bata so kuma ubai ce sai an yi. A takaice dai, insha Allah za mu je cikin tambayoyi za a ba shi amsa insha Allah. Muna fata dai kenan an wasu gane manuhar abin bude hanyar na irin tambaya ta shayi addini a yi komi akan hujja shi ne kawai lamba guda biyu ta yartar da ta mub ta yartar ce 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu yanan katurban saz katurban dizinaf 01 sosan dai ta mub ce mai 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 ke mutum in yi wannan samu he da wannan assalamu alaikum alhamdulillah
ne adalci da ake nufi a game da mata yin adalci ne ne ne to kana jin radio
ina jira to shi ke ne kama gajin insha Allah to salamu alaikum wa alaikum salam sai muna magana da yan uwa akan masu kira zuwan da ya kira akwai karan kuna jin karan radio ko kenan wanda zai kira ya kokarin kauda radio ya ji magana a cikin wayar shi shi zai bada kyakkyawan shurare mu mu ji da kyau shi ya ji da kyau yan waje su ji abin da ake faɗi ma mataka akwai radio a kusan ka in kai kira akwai hayaniya da ake ji insha Allah muna fata dai a gane eh wannan dan uwa na farko iya tambaya akan sadaq eh wannan assalamu alaikum alaikum Na'am, alaikum salam.
ya ustaz barka da kokari Barka alhamdulillah.
an wani lafiya lafiya daga ina
Kana tare da Abdurrashid ba ko guri yana ma nan bakin sirma ya zuwa.
da ta bismillah Tafiya sai ka raba kamar guda zuwa ya kwan.
to Allah sana sani bismillah Kamar lokacin da aka ma aiko aka dauka ma yaro ta ta ya kamata a rubuta karanta mishi.
to
Da aka ta gurin zara abin da wata ka zara ta ta ya kamata ya karanta mishi gurin zara shi wannan.
a wacce
Amma mutum ya zo gurin sana wata ta ya kamata ya karanta dan kasuwa.
to na gane assalamu alaikum alaikum.
wa alaikum salam
Ala ulla.
la lau
Mutum yana sallah yana in ya addashawa yana iya sai alhamdulillah.
to shi kenan ka- kamar radio insha Allah to eh an wa muna fatar dai za a yi kokarin shurare da mun an tambaya a bada amsa insha Allah to wanda yake magana akan sadaki ne za a maɗiye shi uwa ba ta so ɗiya ba ta so dangi ba so shi ce sai in wa magane da ake maganar ita diya budurwa ana armar da ita uzuninta shiru ne zawara ya ta bayanan wa duka a musulunci ba magana arman tilas tsakani ga Allah a shari'a babu arman dole arman dole ya saba ma ka'ida nasi na shari'a abinda ake cewa sallallahu iya cewa albikis tusta'zan wazna sumatuwa to sai ba ta tusta'ma ma'ana dai magana tusta'ma ma'ana magana budurwa na bita ta budurwa ana neman uzuninta to su ganin sun karanta addini aka ce wance kina son wane to a sun sa wani takarci addini kenan in ta yi shiru alama ce tana so amma idan ta ce bata so ha ba magana alman dole da haka zawara ya mata ta bayanin dalla bata bukatar hukumi ta bayanin dalla dalla akan haka yan wa tsakani ga Allah arman dole ya saba tsarin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya tada arme guda biyu daya nan zawara daya na budurwa a takaice ke arme biyu annabi tada daya da aka zo cewa ta ya rasulullah ƙara ta kawo ta ya rasulullah babana ya aurar da ni akan wani da wani bukatar shi daban ya ramar da ni ba na so nan sana ya kirawo uban ya ce ya aka kai mata ba ta so da shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tada auren biye ma haka nan daya ta ce ya rasulullah na dangana abin da babana amma na haka ne dan uwaye maza san da cewa haƙƙin arme mace tana da haƙƙi kan abu tana maka abin wani amma na dangana ɗaya kuma ta ce a kun ba ta so annabi ta da arma ta kenan kaga a musulunci ba wa dole yan wa arme abu ne na da da ka cewa ku ta alabai kun mudatan warhama arme da man asas ki jigon arme soyayya san juna to za a kulle abin da kishiye shi abin da ba a so kaga idan ya kace kana ji isa ne ka cutar da ita kuma shi ma miji da amin dole shi ma bashi da hankali ne domin yaushe za ka yi ba ka san san ka aimeta ka sani akwai bala'i ana san ma ya kare da hakuri kuma ba ta so ka aure ta kai da rashin hankali ni daga na ganin ma rashin hankali namijin ta ce ba ta so ko ta kare mata akan mi na lili akwai rashin hankali gaskiya akwai rashin tunani Mace wacce ba ta sanka kan mace kare mata akan mi wani zama za a yi wani zama za a yi bayan ba a sanka dan wato daman ya saba tsarin musulunci a musulunci babu arban dole tsakani ga Allah kawai wani ce addini ne ba addini bane ba ra'ayi ne kuna mutane na al'adar mutane arme ana arme daman jigon shi tana so manzalan zai maɗe shi arme ya tambaye su kina so haka ɗiyan sabai to suwa muke bi da haka ima gaskani ga Allah wannan ya ji tsoron Allah zai cutar da ɗiyar shi ta yi rayuwa cikin kumci kuma shi ma mijin iya bai tunani ne ba wani jin da ba wata rayuwa kyawar rayuwa ya za ka aron mace ba ta son ka Allah shi da mu akan daidai sai wani ka tambaya menene aka ce adalci an wa adalci kalma ce da duk bahaushe aka ce adalci a sa mai adalci balle magana balarabe adalci daidai rashin komawa bangare guda shine adalci tsakanin ɗiya ne an ce kai adalci tsakanin mata ne kai adalci to illa me ya aka kira adalci akwai wani abu wata mummuna tunani misali misali misali misali masu misali masu mata biyu kana da mace guda biyu iyayewa misali wannan ɗaya an tara misali wani misali sabga a gidansu ko biki a gidansu sai ka taimaka akan wannan bikin wannan bata ce ni ma ka bani a ke ma naki in ya zo ya baki naki wata bukata daban ta shahi wannan mata wata bukata sai aka mata ba ta mata adalci kowace nata in ya zo ka mata shi ne adalci da wajen kwana kada ka ba wannan kwanan wannan ka kai kewaye in bibi kake ka yi biyu in daidai ka yi daya amma da hata diya an ce ka adalci in sa diya iya kana diya guda biyu ko hudun ko biyar wani ya kai dise ko college ya bukata samun belo ko inji na zuwa da kwan wannan iya dan shekara ɗaya shekara biyu ya ce ya bashi kuɗi shi ba wancan kaga bukata ta sa sai a ba wannan ba wancan shi wancan ta ce in ta zo shi ne adalci a mishi a takaice maganar adalci kurin daidaitawa ka a koma bangare guda a takaice kenan sai da cewa wanda aka ma aihuwa mai kamata yi aihuwa aka ma aihuwa farko a sunna za a ɗauki yaro a mai taniki mai taniki a tamna ruwan dabino a sa ma yaro harshe fara lasar ruwan dabino a cikin bakin shi wannan shine farko wannan kuma uwa tana uba sai malam ba uwa tana iya uba na yi a samu dabino amma kullum muna magana duk wanda zai a samu mutum ne mai tsaftar baki ka samu mutumin da bakin shi da bakteri da guba ba wanke baki gaja gaja ka sa ma yaro karami miyanka a cikin baki ba miyan iya wari haka akwai cutarwa amma zaman to mutum mai tsafta baki ne ko a samu aswaki ma da farko a aswaki a aswaki ka goge bakin ka ba komi ka tarin dabino ka sa mai ruwan dabino ka sa harshen ka lasa shin sunan farko kenan suna kana da dama ka ce sunan yaro na wani kai tsaye ko ka bari hirar sati an aka yanka rago ka wa yaro mana ka ce sunan shi wani amma halitta maka sa suna ta rayuwa haka da sati a yanka rago inda hali namiji rago biyu mace rago guda wannan shine abin da ke sunna a ci a gida ko araba wannan kuma ba matsala bace ba kuma addu'a ta alkhairi ba kibance ba duk addu'a ta alkhairi zaka ma yaranka uwa ta uba yayi kuma da kaga duk sama ya addu'a ta alkhairi ga yaranka assalamu alaikum alhamdulillah barka sunullah alhamdulillah wai mun gana cewa wanda ake aikuwa kuma su kan kiran kwara da ko ya yaya
wanda ake musu aihuwa eh aika kamar yau kuma sa ya tafi da sunan kuma su kara kwana da ko ya
to a kwana kana a ƙara kwana biyu ko kwana uku Mm, na gane kwana ɗaya ba ba eh sunan ba na gane to to muna magana yace dan kasuwa in yaje kasuwa mai zai fara yi to shi da sunna akwai wata addu'a mai lada wanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya shiga kasuwa ya karanta ta za a ba shi lada dubu su dubu miliyan kenan dubu su dubu kan karmi zini haka nan me ya addu'a da kashin kasuwa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ladan ta lada dubu so dubu hasana kyakkyawa da rubuta ma kan kana mazini wannan shine ladan an kashe kasuwa ka wannan addu'a an kana nihin neman alkhairi ne wannan yan uwa ba yan shi kasuwa ba neman alkhairi ne duk sallolinka addu'o'inka rika addu'a ta Allah ya wa abinka albarka misali yanzu annabi ya addu'a da yake bayan sallar asuba daga sallama kayan kota addu'a Allahumma nas'aluka ilman Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wannan addu'a ka rika yanta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala Allah ka arzani arziki mai amfani da ilimi mai albarka da aiki wanda zaki karba wannan suna addu'a zaka ga an shiga kasuwa ko kai kai kai ga kasuwa ma wacce ta shiga kasuwa amma wannan duka wurin addu'o'in ka roƙo Allah Allah Allah albarka cikin kasuwa ka kurin assalamu alaikum Mm.
Malam muna da la la alhamdulillah
malam tambaya ne Allah sana sani bismillah
kamar yaro mai shan nono da kawo mishi muda babban shi yana da kyau
to ba matsala na gane dan uwa yaro mai shan nono me matsala ba wani matsala jikin nono halaka ne ba na bane ba kuma ba wani matsala da ya sha nono ai baki ya ma ya ya babban ma bakin yaro mai shan nono ya yi babban ma tsarkaka da tsafta Eh, ba wani matsala kuna takaice ba matsala ko da ya sha ruwa kai maka sha ruwa yaron ka ne sai mu magana atisha a sallah ya tabbata yin atisha a sallah a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da yin alhamdulillah amma kai miji baka yara maka Allah amma kana ce alhamdulillah kai atisha ba lahi bana cikin sallah eh assalamu alaikum na'am
malam tambaya gare mu Allah sana sani bismillah
limami gare mu ba zabar mi eh duk fatiyar da yake karanta zai rika alhamdulillah
alhamdulillah alhamdulillah To.
ya kara r a ciki to na gane eh yayi mutum pronunciation ya Na- sallah mu take to kama radio
madalla Ka- kana jin radio ko
eh to kama radio ka ji insha Allah to madalla
sai mai magana eh kene atisha babu lahi mutum ya ce ce alhamdulillah wannan annabi ya tabbatar da haka nan eh sai magana ta suna a ƙara kwana ɗaya ko biyu ko a rage in wani ya zo yanzu abu ne na zamani balle a bariki wani a yi arami a weekend a yi a shakata a weekend saboda biki balle mata ya kai shi weekend yawan magana lamarin suna ibada ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ana yanka ma yaro suna rakwana na bakwai Da haka kenan yaro ku bin sunan can bikin ku yi kusa kwana wata guda ma ku yi bikin ku amma dai suna a yi shirar bakwai shine ka'ida amma har da ruwa na bata ran hadisin Aisha a ƙara sati sati guda amma ranai ba ka yi suna weekend dan dan biki assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam
Alhamdulillah.
la alo alhamdulillah Allah mu ko muna so mu karin bayani akan limami da an tada mai gama kafin ya shiga cikin sallah ya ce astaghfirullah. To ba sai ya kabara.
to na gane Ko ya zo shi haka ingance ko dai kuma kowane ana yi ne.
to shikenan sai eh, muna fatar ran wa takaice akwai mai maganar suna da limami ba zabar me ya ce wa- warara li dan wannan ba zabar manci bane ba barbarci ba hulunci bane ba ba hausa bace ba qur'ani qur'ani qur'anan arabin gaira zai waje la ta amsu an bilisan arabi mubin qur'ani balarabi ne harshen larabci ne dole ka koya ko ba zabar me ko warbare ko ba wallata ne ko ba ingile shinuwa ne ka ji la- kira- kira'ar shinuwa ka ji ta gwarawa ka ji ta yafone ka ji ta babarbare ba zabar me duk kira'a guda ce duk iya ce haka to bi iya bi ko bi tsaya ko bi tsaya ko bi koya bane ba koya ne bi ba dole a ki zuwa a koya dole a je a koya babu warar ralina kurin wannan limamin bai iya karatu ba ne ba lazim a mai nasiha ya je ya koyi karatu yadda ya koyi karatu sauran ibada shari'a an ma'aikaci ne ya je koya ya aika koyar da warar ralina ba da warar ralina wannan ba karatu ba ne ba warar ralina gaskiya ba qur'ani ba ne ba babu warar ralina walar dalin warar ralina wannan ba wata hausa ba zabarmanci kurin mutum ya je koyi qur'ani yadda ake koya shi don samun lada in kuwa ya zamanto kun mai nasiha kunyi kunyi ya kiya to sai ko ku sauya shi ko ka sai inda dare ya maka kai sai ka je limamin kware assalamu alaikum Alaikum salam alaikum alaya.
na alhamdulillah Allah Ba ba warin ladina bane yake ba.
wararali wararali na Ah, alhamdu to alhamdulillah race yake kara. a duk dai dai ne wurin.
din da shiga duk abin guda ne da kwarin Eh, alhamdulillah eh
alhamdulillah yake.
eh, duka dai ne kusa cikin alhamdu shukrulillah ne alhamdulillah ne cikin mm, nan ne shukrulillah ne ba ba lillahi duka gyara ne da eh Allah ta a gyara.
eh, yawa eh, alhamdulillahi ne alhamdulillahi eh, na ga akwai mai magana akan eh, wani limami ne in zai shiga sallah iqama ya ce astaghfirullah astaghfirullah dan wa kullun lamarin addini iya da sauki in ka ji haka da farko har ka zo ka tambaye malami tambaya shi ma ka tambaya ga ta malamu ba musamman magana ba musamman da wannan karin ko ana aka same shi cikin hikima cikin nutsuwa amma gaskiya ma babu wannan kalma suka firar yanzu a fara kama sallah ko bayan kama kurin niyya ko tana zuciya yi Allah akbar kurin babu astaghfir Allah a wurin assalamu alaikum
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
na'am
Barka da wani malam.
barka barka alhamdulillah Na gida ya kwana biya wuri alhamdulillah alhamdulillah da masha Allah sannan mu da aiki.
barka san sanin ku alhamdulillah alhamdulillah na'am
Ba masha Allah masha Allah. Eh, ina son yi tambaya ne malam.
ta bismillah Allah sana sani
ba masha Allah masha Allah sun sani saboda wai wani ne kamar wani ne muke tare da shi eh
to ya mini zance ya ce mini yana mu'amala da matar wani subhanallah
sai na ce mishi a mutunce ya kamata ya je ya ga mishi ta ya mishi magana yana mu'amala tare da ita ya nemi gafar shi sai ya ce mini wai bai yiwuwa shi ya zai je kan kare mishi ta Ni kuma na ce to wannan zancen ya kamata ni a yadda na san yadda muni a ilimi na haka ne
yo kai a iliminka a ina ka karanci haka
a eh, kamar yadda na ji dai ana hudu an ce shi ne mu'amala da masu An ce ne ko? an ce ne ko an ce a'a ba wa iska yi wa'azi ne ba gaji to kana jana kana jana radio da ku
eh ina ji to kama radio
barka.
yan uwa a wannan masala ce lai ana kawo ta tana hana wasu da yawa tuba daga cikin aikin banza shi yan uwa an san hadarin zina balle da mata aure abu ne mai girman gaske da wa'idi na azaba mai ƙari to amma abin da shari'a bata kawo ba wani bai kawo shi babu inda ya zo a shari'a wai haka ake cewa ka je ka ba shi wuka ma ko ka tai bayan gari ka ce na neman matarka ko kashe ni ko ka bar ni wannan nasi ne na baki shi shi ta kitabu rasa aka take babu nasi kan shi gaskiyar magana ai to wani ka san da ka shiga zai ko shin wa shari'a ba haka ya haƙe ka shiga ai kaga haddi ake ka tabbata da wuya wani barka gaskiya da wuya barka ce da mataji ka shi ko aka ce bai ka ba kuma wannan wata buɗe ƙofar fitina ce da haka tsakanin ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata shari'a cikin sayar bukhari ko cikin sayar ruwa ta inganta da annabi sallallahu alaihi wasallam wani a wani gari don wasu addini ba ra'ayi bane ba a wani gari wasu aka dan wani ya nemi matan mai gidan shi sai aka mai hukunci a ƙauyen tasu a garin nasu zai ba da bawa da dabba ɗari ya ba da bawa da dabba idan a baɗan shi sai ana kaya wani abin ko ainihin haka ke a musulunci ana cece ku kan magana shi uban yaron ya taso suka zo madina shi da wancan magidan ɗan shi suka zo ya ce ya rasulullah mun zo wajen ka da garinmu ɗana ya yi zina da matar mai gidan shi yanzu ka zo ka mana hukumci da hukumcin Allah haka ya ce wa annabi ka mana hukumci da hukumcin Allah kan haka manzo Allah ya ce Allah zai maka hukumci da hukumcin Allah me yau kana manzo Allah ya ce yaranka wannan abin da ya tabbatar da yayi in ya tabbatar da yayi za a mai bulala ɗari a mai da maka dabba ka ɗari da bawa da aka amsa a saki ɗanka a mai bulala ɗari ita ko mata in ya tabbata ta yi dan mata aure ce a jihe ta ya ce unas tashi da sai ka ta garin su wannan shi a yaro ga abin da haukan shi dabba ka mai da maka wannan kin za kauye mutum ya kama shi ko ya kwartanci a ce a ji a mai tare gidan gidan sarki ko gidan barima ya ci a mai tara jaka ɗari biyu ko a ba a ba sarawata a ba mai mata wannan shirme ne wannan ba halaka bane an hankace baka haram dan annin mata ka ko han tabbata wa ba kuɗi ka amsa wannan shakarci ne shirme ne baka haƙe ba a cin kuɗi a nan kuɗin haram ne ko sake ce ko bari ma ce haram ce ba halaka dan haka kenan annabi ya ce a mai da kuɗin shi a mai da mishi ya bawon shi ya ce abin da shi kan dan shiga shi ga annabi ce ba kai ka yayi mai kaza kaza bai kama magana wani abu ba laihi ne doka ta Allah taka hajji ya ce a mishi ba magana wani wa alaikum salam
Muna lafiya.
lahiya alhamdulillah
Malam ina da tambaya.
to bismillah daga ina ne wannan
Daga Jinnai, to bismillah
wai ma- mata masu in ta yana kuka.
eh In su yi sallah kuma wai su zauna. Su yi sallah daga zaune.
to kama radio kama radio ke ji kina ji radio ko a takaice eh wannan kan mu wuce yaro karami iya kuka ba a sallah a zaman dare sai dai a goye shi ko a doke shi annabi sallama manzo ya sallah da umama jika shi a doke da shi ya doke shi a yi sallah ko a goye shi amma ba sallah a zaman dare ya kuka gaskiya magana kenan muna magana eh, yan wa zina mata aure abu ne mai girman gaske haɗin gaske kuma abin da za a maka hukuncin Allah inda akwai shari'a akwai haddi haddi ake in har ga taɓa arme kashe ka za a yi ma an- an shari'a Allah ce kashe ka ma za a yi ita ma a kashe ta to amma maganar ka je ka ce wa mijinta kaza ka ga wannan abubuwan shari'a ce ta baki ba ta Allah bace dan in ta Allah ce ma sam duniya za ta bari gaba daya in abin ya tabbata shi ma duniya zai bari in ya taɓa arme to ina magana wani har ya je ya ba shi wuka kaza kaza ba haka bane gaskiya magana kuna tuba ga Allah an yi banna an ha an tuba ga Allah ka tuba ta gaskiya kuma Allah na amsa tuba bayan shi wannan kuma an san haɗin da aka taka Allah ke da kun nasar abin kun yan uwa muna magana kullun lamarin addini kaga wannan annabi hukuncin hukuncin hukuncin Allah ne to ka shine shari'a kenan babu wani kurin kisa ne in ta tabbatar ta ta shaida ta yi ba wani magana wani kudin tara ko ko ba shi hukaya je ce kaza ya mishi a wannan doka ce ta Allah ka taka ga haddin da yake kanka na shari'a Allah amma an mara armeni a tara jama'a a gani a mai bulala ɗari an kuma mai armeni kashe shi za a je wa haya mutu kai shari'a Allah ba ba da baka ba ko a je ce ya ce wai ya ga babu wannan a cikin shari'a gaskiya wannan Allah kiyaye kurin Allah kiyaye bayi amma babu hadari irin zama ta aure saboda bayan lahi na zina zai yi cike shiga kaga an ɗauko ɗa na wani an kai wani gida wannan haɗarin zai kai wa mace ta mutu Allah cikin ta kai ɗan wani wani gida ya ci gane da ba nashi ba ba ƙaramin haɗari bane ba gaskiya assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya alhamdulillah to bismillah ha kamar karatu fatiya eh
ina ji ana yawan yin zairin magurubi
eh ina son su tambaya sama jerin magurubi sai wani ruwa rinan nan wajen cikin da nake ina kalla haka suke to mun zama kin da ba su da suna da shi ne na tabbatar da yaya ne kai kana kai daga daga na kai kira daga na kake kai
eh kara kara to kamar radio ga shi kenan kana jira radio kenan Mm. To, ‘yan uwa magana magarubi walara gaske magana ‘yan uwa kurin abu ne an kan tsaya a Kur'ani. ‘Yan uwa, kamar da kullum muke bayani mutum ya yarda wanda yake in la- kai ba haushe ne, ko ba barbare, ko ba zaune ko ba wallata ne, ka san in ka je lakwal. A Hausa ka babu F, babu V misali, a Hausa babu V, haka a zabarmanci, haka hullanci, duk na halashin bamu da V. ba mu da F, kurin sai P, fa, sai ba, B, ba, V. Amma yanzu mutum ba haushi ko ba barbare ko ba zama mai kone ya san ijiyar kwal, ya san buwar, ya san buwar, ya san sha misali ya san gani, buwar gani, buwar buwar sha. Wani abu misali ne, fon da fon. Duk wannan mutum ya koya, to me yasa kai dan kana ba haushi da ka je koyon turanci kake hudin fon wurin fon ka wani F, ka wani P wurin P, amma ya Qur'ani za a wa abin da ga dama. ‘yan wayan da ka san bambancin idan ka ce buwar na gani da buwar na sha, haka idan ka kawo wala ralina ka hudi, hari wala dalin garin magarubi, magarubi, rubi, dadi ne ba bara bace ba, ka canza mana kwata-kwata. Kuma tsakani ga Allah, wannan Ƙur'anin Ƙur'anin Arabiya ne gari zai wace, Ƙur'ani ne ba karkata, kuma bilsana Arabiya mubin, balarabe ne Ƙur'ani, dole kana bahaushe, ba zama ba dole ka karanci Qur'ani ka karanci Qur'ani ya aje kan harfin Qur'ani gaskiya magana kenan wannan mutum gwalgwadan za a mutum nasiha ya tsaya ya koya ka hanyar koya kuma yana da uzuri a wajen Allah amma mutum da gangam yake koyan qira'a wala gaira magarubi wala rali na gaskiya kuskure ne in kai har ka san qira'a kuwa ka san kuskure ne to wallahi idan yarawa dole ka sai na dare maka ko in a sauya ne an bai sauyuwa kai ka san ka nemi limami wanda yake karatun kike kun ka bi shi amma gaskiya qur'ani qur'ani ne ba a mai wannan juyan ka da shin daga dama kuran dan kana bahaushe ko bazaure mai ko barbari a qur'ani qur'ani arabi ne ba ta san ko ana aiko ana aiko in wani gane wallahi idan mutum ya koyan kira ta qur'ani in ka ji shinuwa ka ji bahaushe barbari ballata ne duk kira kira ta qur'ani in dai mutum ya koya dama dama in yi girma kuma ko ka girma gaskiya akwai damar koyo ko ka girma to la ko sun girma suna koyi ba gane ma hausar su kuma nan an doga kurin wai hausa ce wani mace wai warshi ce ba wata warshi ba gara magrubi ba warshi bace ba kurin rashin koyar magrubi dad dad daban dan wani abu cewa larabawa da a duniya su suke da harshen dad wani harfi ne wani babu shi a waran shi babu ingilishi babu shi a jafananci balle hausa zamanci ko wani barbaci babu su harshe ne special na musamman a cikin larabci a larabawa dole ke mutum ya koya ya ake dad dad daban ra daban suna da ra suna da ra laraba suna da dad gairin magadubi alif murdalin gairin magadubi dad dad ne ba shi ba dal ba kuma ba ra ba dad dad gairin magadubi alaihim wa nadalin amma gairin magadubi wala ralina gaskiya rashin koyo ne kuna a tsaya a koyo yan wadan a gyara ibada dan ba abin da ya ibada mun bayani yan uwa wannan ibada ta sallah ita ce a gaba shi kuma gaskiya annabi ya ce babu sallah wani bai karanta fatar kitaba babu sallan ba fatiha ka ganin ya karantar da mu dole a tashi a koya mutum kullun ka hanyar koya yana dama ya yi ka hanyar Allah amma mutum da gangan ko ya zama na bai iya ba ya ta gaba wannan sai matsala ce assalamu alaikum Amma alaikum salam.
na'am A wani an wanda lafiya alhamdulillah
yawa ina tambaya daga haka mai.
na'am bismillah asana sa daga nani
Nan ba da wani shekara hudu haka.
eh Abin yana ɗan yi mun kai wani malamin ina bin shi irin shi ya yi wani garin mazauni alaihin wa rasuwalin wani kuma yin ya ce ralin haka isa na jina wani malamin tambaya.
eh sai na tambaye shi na ce wanne ne ainihi na gaskiya shi ya ce mun yi war shi ne da haka ya ce kan ba dalil ba ba dalil ba ne bai ce rajin ya yi dalil ne ya yi koya ba shi ne ya kasa wani daidai kuma ya ce wa to ya dinga tasirin magarubi alaihi nuru rali inda rajin ne kai daga kai daga gari ke
mata mai to kamar da ke cikin aha
Ɗan uwa kamar yadda na yi bayani ba magana warsh ko hafs akan wala rali ghairul maghdubi alaihim wala dalin ba dal bane ba dad daban shi da can ku duk halshi ba mai dad hilaraba dad shi ba dal da ba ce dal ba a dad dalin kuma dal daban ba ra- kuma ra daban gaskiyar magana wannan kuskure ne ya ce maka warshi hafs ce kun ka tsaka koya ka samu malamin kace mata mai akwai malamai na Qur'ani ka tsaya ka koya ka tambaya su koya maka gaskiya tana Allah ta ka gano ka karanta gairil shine ra maga maga dubi maga dubi do dad ne ba ba garu ba magaruba ne gaskiya a rubuce ba ra bace ba dad ne Allah sa aje a koya tunda an gano kuskuren kenan babu lahi aje a koya amma ka tsaya haka gaskiya kullum mutum ya kuskure Allah iya da rangwame kan bayin shi kan kuskure amma a gano kuskure to a gyara amma matsala da kuskure mutum ya gyarawa shi da matsala ke mutum sun bi iya ba dan shi koya kai ce shi iya koyar shi kaza da shi gwani ne ma kuma iya kuskure a Qur'ani ne balarabi ne larabci ne ka koyo shi kuma da harshen larabci kuma kana da dama ka koya ga malamai nan zuba maganin da za ka ci gaskiya ne balle magana maradin sa mata mai da magana malamai ga sanan ko ina Allah hore masu kira warshikin sun iya don hawan wa ta warshi timikatan warshin kirki bai ta gaira magarubi magarubi na hata warshi ta mai malaman warshikin ba warshi ba ta kawo magarubi ba warshi bace ba kuran rashin koya ne kuran sakaki ne na mutane alhali qur'anin wannan balarabe ne kuma mu koyi harshen larabci dan wa mace ibadar mu ba ibada mai muhimmanci a wajen kamar sallah kuma jigon sallah ne ce babu sallah wani bashi da fatiha kaga duk abin zai kuskure a cikin fatiha matsala ce kenan lazim mutum ya san zai je koyi neman kuɗi neman sana'a neman kaza amma karatu ibada ba ruwan shi alhali ita ce aka halice ka dan ita muna fata in wanzu a gano gaskiya mutum ya nemi malami ya karantar da shi yadda ake karatun qur'ani balle fatiha da irin surorinka na sallah gaskiya an ba ma a garinku ina kuke zuwa ku nemo wani furoji a muku aiki a garinku ku je ku nemo malami ya karantar da iyalanku karatun Qur'ani da ibada wani haƙƙi ne akan ku ina fata ɗan uwa Allah sa a halka domin ba a muhimmanci kamar shi ina fata ɗan uwa ganin na muku bayani cewa kenan sauran lokacin namu za mu sa darasi na hudu ba kan tauhidi dan a ci sauran lokacin dan lokacin akwai uzurka da ba su gittawa bayan lokacin insha Allah kenan tambayoyi gaba mun dawo mun zo insha Allah za a yi minti 45 sauran ya sa hudu ba don tama darasi na kan tauhidi don shine jigo Allah taimake mu Allah kai mu shi na gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim dan wa kamar na bayani so da yawa cewa in mutum ya tambaya ko bata shiga ba ko kwakar bayanin ko da mun tashi lambar da ba lamba ta ci nake badawa kenan ko da na tashi mutum ya dama ya tambaya a wannan lamba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته